إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata biyu ga wata na ramadan shekara hijira 437 wanda ya dace da yau ne bakwai go bakwai ga wata na shidda shekara ta 2016 yau shi da darasinmu na farko a cikin wata na ramadan na wannan shekara allah mana muwafaka da yin daidai da gafarta mana kwarakwarai yan uwa da farko za mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya arzuta mu da kasancewa wannan lokaci a wannan wata na ramadan wanda ba karamar baiwa ba ce ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya raya ka kuma ka zamanto kana rayuwa a cikin imani kalkashin wata ibada daga cikin manyan ibadodi da ake kusantar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amsa mana ibadan mu ya samu cikin tatu daga wuta a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta 22 ta wannan sura inda muke bayanin banu isra'ila da annabi musa alaihi salam a bayan ketarwa daga ruwa sun nema Allah subhanahu wataala ya musu umarnin shiga wannan gari mai tsarki Baitul Maqdis wanda mun karanta dai ayoyi wanda suka yi magana cewa wannan gari akwai mutane masu girma masu tsaurin kai masu ƙarhin da ba za su iya shiga ba su yi wannan yakin da aka masu umarni ya dai in sun wuta su sun shiga a bakin nan ne muka tsaya idan sha Allah yanzu za mu tashi aya ta 23 ta qala rajulani min alladhina yakhafuna 'ama Allahu 'alayhima
a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin duk da wannan tsaurin kai da suka yi sai Allah ke ba mu labarin wansu mutane guda biyu bayan Allah na kwarai wanda suka yi abun a zo a gani Allah subhanahu wata'ala ke ambata su cewa qala rajulani min alladhina yakhafun wasu mazaje guda biyu daga cikin bayi wanda Allah musu ni'ima na biyayya ga Allah yan wa ba karaman ni'ima bace ba Allah ya ma bawa ya mai muwafaka da samun bin umarnin shi sai Allah ya ambaci wasu bayi da Allah ya musu ni'ima a cikin wa'annan mutane banu Isra'il yan taurin kai su wa'annan guda biyu wanda an'ama Allah alaihim Allah ya musu ni'ima su sun ce ma yan uwansu udkhulu alaihimul bab ku shiga ta wannan kowa da aka muku umarni fa iza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun in har kun shiga wannan gari cewa za ku samu rinjaye domin sun imani da alkawarin Allah subhanahu wata'ala da yawa Musa alaihi salam na ba su nasara in su shiga wannan gari suka ce ku shiga kurin ba shakka in kun shiga wannan kowa ku ne masu rinjaye yace wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin kuma suka gaya musu cewa ga Allah ya kamata ku dogara mana ku do ga Allah ya kamata ku dogara inda ya da kuna da imani da'awa ta imani da kuke gaskiyar imani ba wa ya dogara ga Allah kenan bin umarnin Allah ku bi Allah ya ce ku je ku shiga za ku samu nasara ta bude wannan gari da yawan su kashin su kenan ku dogara da Allah ku bi umarnin Allah tabbas za ku samu nasara ta samu shiga wannan gari haka waɗannan mutane guda biyu suka gaya ma banu Isra'il sai qalu ya Musa wannan bayani da bawan Allah ya ku aka kaman bar su baki ga amsa su qalu ya Musa suka ce ya Musa illa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha Musa mu mu ma wannan gari har abada bayan da za a yi shiga wannan gari matuƙa wa'annan mutane suna cikin wannan gari kiran kan ma ka ba kan kawada ba mu ba shiga kuma magana da kake na alƙawalin Allah umarnin Allah fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idu suka ce ka tahi da kai da ubangijin naka eh kai je da kai da ubangijin naka ku je ku yi yakin fazhab anta wa rabbuka faqatila inna na qa'idun ku je kai da Allah ku yi yakin mu muna nan azamni jiwa yan wata wurin kai wai su je shi da Allah su yi yaki su suna nan ba za su shiga ba wannan shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki na farko na Badar bayan sun tunkari Ir Ir fatake na Quraysh sun tsira musulmi su ta bada niyya ta yaki asali Badar yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari Ir sun tsira amma ga Quraysh nan a jagoran a jagorancin manya-manyan Qurayshawa sun yi gayya mai yawan gaske wajen mutum dubu sun sun karo madina yanzu da biya neman shawara yaya za a yi yaya za mu ya shawarar ina mai za ku ce kan wannan abin abubakar ya tashi ya yi bayani ya yi bayani mai za ku ce wata shawara a shiru ɗaya kuma da shawara umar ya tashi nan ina ga sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada ne cikin shugaban ansar yace ya rasulullah mun gano dai wannan magana ta kana neman shawara da mu kake amsa mu ne kake so ka ji bakin mu haka ne annabi sallallahu alaihi ya a wannan wuri ansar su suke da yawa garin su ne su suke da yawa kuma su suka dauko alƙawari asali ya taso daga makka yazo madina yanzu kuma ga rana ta sakamakon ko cika wannan alƙawari ga ƙwarin shawa sun tunkaro mu iya neman ya ji me ra'ayinsu yaƙi za mu tunkara a a gida za mu koma me za mu annabi yake yake neman shawara ta ƙwarai shawa sun gane da su yake nan wata ruwa da imam muslim ya ruwato wannan abdullahi bin mas'ud yake cewa wallahi wani matsayi da miqdad yayi ya samu a badar bana gurin samu komi kan samu wannan matsayi annabi sallallahu alaihi ya zo iya neman shawara sai miqdadi ya tashi yace ya rasulullah inna la naqulu kama qala kama qala qawm musa li musa izhab anta rabbuka faqatila inna nahnu qa'idun yace ya rasulullah mu mana asar ba za mu gaya maka ba irin abin da mutanen musa suka gaya wa musa na cewa ya je shi da ubangijin shi su yi yaƙi su suna nan a zamne mu ba za mu gaya maka haka nan ba ce inna nahnu ma'ak an yaminik wa an shimalik wa wa bayna yadayka wa khalfak muna nan tare da kai ya rasulullah muna damarka hagumikinka gabanka da bayanka muna nan tare da kai wanda yadda zama ka cewa mana na ma'ak mu muna nan tare da kai muna za mu yi yaƙi za ka kai da allah muna tare da ku ɗan wana a takaice ansar sun ba a nan sada salama lamuni garantin cewa kai ji tsoron komi game da mu kina mu ba za mu ga maka irin magana ta banu Isra'ila ga Musa suka ce Musa ka je kai da ubangiji ku yaki muna nan a zamne wannan magana ta ba ta masu imani ba kenan ansar ba su haka ba to kenan mutanen Musa haka suka faɗi muna nan ba za mu shiga ba har abada ka je kai da Allah ku yaki muna nan a zamne jin haka sai Musa alaihi salam ne ce
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين yanzu musa alaihissalam bayan ya ji wannan amsa ta mutanen shi ta taurin kai fada rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya allah ni dai ba na mallakar komi kan wannan al'amari wannan al'anwa wannan irin labarai allah subhanahu wa ta'ala ya kawo labarin yaba wannan al'umma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tasiriya ce dan ya gano mutanen ba gare shi aro ba ga halinsu game da ma da wa'inda wanda suke karamawa suke girmamawa suke alfahari da shi ga halinsu game da shi halin tawaye da tsoro da kin bin umarnin Allah haka suka Musa alaihi salam Musa alaihi salam yace ya Allah ya mu qala ya Musa a qala rabbi Musa ce ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ni bana mallakar komi mana game da wannan mutanen illa kaina da dan uwana kenan ni ina iya bin umarninka in shiga wannan gari haka dan uwana amma mutane na sun yi taurin kai dan haka fafar ko baina baina qawmul fasiqin ya Allah kai hukunci tsakanin mu da wa'annan mutane fasikai mana kai hukunci tsakanin mu Allah kai hukuncinka da ni ba na iya komi yanzu bayan wannan magana da Musa alaihi salam ya koma ga Allah yana neman budi ma'ana hukuncin Allah sai qal sai Allah subhanahu wata'ala ga abin da ya hukunta shi fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard yanzu Allah yace wannan gari da Allah da ya musu alƙawarin in sun nemi shiga za su shiga musu samu rijaye suka yi wannan taurin kai wannan gardama to Allah ya riga ya maka hukuncin shi ya kaddara ya hukunta cewa ba su ba shi da wannan gari tsawon shekara arba'in za su za su tashi da ni shiga garin amma su batan kai Allah ya hana su shiga garin sam alamun lahiyar ma ba magana shiga garin kuma nan Allah ya hukunta a wani Allah ga musu shekara arba'in za yi ba magana gyara arba'in za yi ya an cika ta za su rinka ɗimuwa ya tihu na filarar za su ka tafiya cikin ɗaurin kai cikin batan kai batan kai suke ciki in sun fara sun a wuna an tafiya ko ne a kewaye garin ba a zauwa za a tashi a lafta a kama hanya ana a wuna ana yi ya kuma wurin da haka Allah ya kumta musu wannan imuwa sakamakon bin kin bin umarnin shi na na yanwa a cikin wannan shekaru arba'in duk wani latijo wanda yake jagorancin wannan jama'a sai da mutu sai shekara arba'in wasa ce a nan hal musa alaihissalam duk abin da aka yi ta yi na gwagwarmaya shi da su da karu duk wannan a cikin dimon ne bayan an bar masar ba a shiga masar ba a cikin wannan daji duk wannan abin maganar mannin wasalwa da maganar kaza duk wannan a cikin wannan aka yi ana nan annabi musa alaihissalam allah mai cikawa harun allah mai cika ba kuma ta da musa da salam ya mutu ne kusan garin bai shiga ba shi ma da na saratan lokacin da ya ba sabon labari annabi cikin ya ba da sabon labari lokacin da ya sirai da miraji ya ce a cikin tahiyya da na yi na bi ta kabarin musa alaihi salam kusan ɗan kusa gab da baitul maqdis ya ce kabarin shi iya nan wajen wani tudun ƙasa ja inda ina nan da na da na bada mukabarin Musa alaihi salam a bakin Baitul Maqdis bai shiga ba amma a bakin garin Allah mai cikawa manzo Allah ce inda ina nan da na gwada muku wurin yace na wuce ta wajen Musa alaihi salam iya sallah iya sallah a kabari annabawa ne annabi suna sallah cikin kabarin haka Allah ba su annabi annabi Musa anan ya mutu Haruna anan ya mutu tsawon wannan shekaru shekara 40 ta tsare ta hukumcin da aka musu na shiga baitul maqdis yanzu sai Allah ta da wani an ce cikin yaron Musa alaihi salam abinda ya zo annabi da batacce ruwa ta Imam Ahmad Yusha bin Nun a jagorancin shi an kulla sabon jagora yanzu kuma sun niyya sun yi kudurin shiga su yaƙi wannan mutanen wannan gari bayan wannan lokaci ya ƙare yusha abin nun shi ya samu jagoranta banu isra'il da zai kamar da ruwa ta imam bukhari annabi ban labarin cewa wani annabi cikin annabawan Allah ya niyya yaki wanda yake cewa sai da ya ware mutane kategori uku sai da ya ware mutane kala uku ya ce bai yaki da su kasu bi shi ma ya ce mutane kala uku kawai da biyu ya ce da mutumin da duk mutumin da aka ma arme za ka amarya ba kata ba kai biyu ne ya kashi da amare shi da mutumin da ya iya gini ya ta da gini bai rihe ba da iya ba kai biyu ne da mutumin da iya da dabbobi suna da ciki iya jiran aihuwa kai biyu ne ya tace irin waɗannan kala uku na mutane kasu bi shi domin wannan irin wannan kala ba su da hankali a wuri guda wannan abin da suke ciki shi na gabansu ana ta kiran masu zuciya fariga wanda kurin sun tinkari abin da yake gaban su kurin sai ya gama kowa da kowa ya ware wa'annan shi ne ayyana ki balla ba a wannan ruwa ta sai na bukhari wanda shi ne Allah ya ba wannan jagoranci kuma da budi wanda ya je iya fafatawa iya fafatawa a ranar juma'a a wunin juma'a Allah ba shi nasara ta fitattaka ta wa'annan mutane wannan jabari nikin wasu ke mazaunan baitul maqdis rana tana gabda wadawa su kuma addinin banu isra'il rasubdu ba duk wani aiki kun he ba da ba jihadi ba komi idan rana ta wada iya ga abin zai lalace shine yadda yake cikin cewa rana ana ma'amuru wa anti ma'amura yace rana kina bu umarnin Allah Allah rike min ita fafisa da sa'a Allah a tsada mun tahiyar rana sa'a guda shi na nasarar da nake cewa babu wani annabi da aka tsaida ma rana ko aka rike ma tahiyar rana sai wannan annabin shi kadai annabi da aka tsaye aka rike ma tahiyar rana sai da ya kare fatattaka ta banu ta wa'annan mutane ya kare ya shi nasara kuma rana ta wada a nan ne cewa ruwa ta bukari wanda an kare ya fatattake su ya samu ganima kwarai wanda a wancan zamani ganima haramu ce gare su sai an tattara ganima yanda ake idan kare yaƙi za a tara ganima a wuri guda Allah subhanahu wataala yana aiko wuta daga sama ta ƙona in Allah ya karɓi ibadar ku jihadin da aka yi sai Allah ka wuta wuta daga sama in ta zo wannan wuta sai ta ƙona abin gaba ɗaya an tattara an tattara wannan ganima wuta ta sabko daga sama tana zawwa wannan kaya bata kona komai bata koma annan Musa alaihi salam ya gano akwai matsala a cikin akwai akwai gulul Yusha wannan annabin Yusha yace a cikin ku akwai gulul akwai sata zuwa jihadin aka zo amma an sata sai ya ce yadda zai yi kowane gida a cikin gidan banu isra'il sha biyu kowa ya zo mu gaisa Allah zai ba shi alama ta gano da munafiki yake ya gaisa da wannan gida gidan famikin da yake da barawa ko barayin iya gaisawa da ɗaya cikinsu karab hannun sai rike da musa ya ce fikumul gulul a cikinku yake da sata barawon cikinku yake yanzu da an waro wata grup kuma ya aka ware yan gidan kuma kowa ya zo mu gaisa a nan aka gano barayin guda biyu aka bincike sun binne sun ɓoye kan sa na zinariya ɗan uwa a yadda imani sa guda kan sa ƙato na zinariya suka samu suka suka suka mutum bari ba ya suka ɓoye shi ke ana bincike aka samo kuwa aka huddo kan sa na zinariya aka gama da sauran ganima wuta ta zo ta ƙona yan wani almuhim wa'annan mutane daga halin banu isra'il na taurin kai da ƙin bin umarnin Allah da cewa matsorata ne wannan Allah ya buga musu shekara arba'in ya tihuna fil arab Allah ya ce ko Musa salam fala ta'asa Allah qaumul fasikin kakka damu kakka yi bakin ciki kan amni Allah hukumta fasikai kakka damu haka sakamakon aikin su ne Allah musu wannan hukunci na dimo a cikin ƙasar shekara arba'in ya Allah ce gaba
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين نعم واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yake ba manzon shi umarni cewa ka karanta musu watulu alaihim na ba ibn adam ka karanta mutanenka labarin ɗiyan adam guda biyu kuma ce bil haq labari na gaskiya ɗan uwa kamar mun sha bayani mas'ala ta tafsirin qur'ani akwai abu da yawa wanda ba kowa ba ke ganowa a wajen tafsiri malaman tafsiri magabata da nan sukan kawo wasu labarai wanda suke da alaka da wani tarihi ko wasu aya to ganin gama wannan abun a wuri guda da tafsiri da rishin cewa ta ce abin yana da asali da ƙur'ani ko sunna ko kuwa labari na banu isra'ila aka ɗauko sai mutane suke gama abun guda idan suna baka labarin irin wannan kisoshi zaka suna baka labari a game da kisar qur'anin da wa'annan labarai na isra'iliyat ba kowa ba ke gane wa yan uwa gaskiyar magana wajibi ne balle malaman sunna yan uwa wannan wajibi ne irin wannan wurare in mun zo a rin kokarin tacewa kowa ne ka a gama abun guda zuma misali daga na ce labarin iyan adam kullum za ka ɗauka min labari ƙabila da habila ɗan ɗuwar shi ba ta goyya suna aiwa da duka labarin haka yanzu amma mun zo amma magana wannan asali Allah zai mu labari na hasada tsakanin ƴan uwa da asalin hadarin kisa a saman ƙasa to wani wannan labarai na magana ɗiyan adam abin da ya kawo kisar cewa adam iya aihuwa tagwaye namiji da mace ana gama dan wannan ciki da wancan ciki misali mace hawa tana cikin ɗaya biyu namiji da mace kowane ciki sai a gama wannan mace da wancan da wancan ciki sai ya dace a wancan zamanin kabila ɗan uwashi kyakkyawa ce habila ɗan uwashi mummuna ce sai aka yi umarnin da gamawa ake kenan kabila sai ya ƙi yarda da wannan magana ta arman ‘yan uwanshi bai yarda ba a arma ma habiru ‘yan uwanshi tun tashi ta fi kyau sai dai arma kayan shi wanda wannan abin ya kawo rikici na ƙiyayya a kan nan ‘yan mata guda biyu ya kai da kisa wani labar ‘yan uwa ibn kasir allah ya kai shiga wata mishi ya kawo asar na magabata na malamai zaɓai amma abin duka ya tattaro bayanan iri-iri sai ta ma'in wani kaskira magana duk waɗannan labarai da muka ambata eh suna da asali da tushe zuwa ga salaf amma fa ba magana ba ce ba ta Allah ko ta manzan Allah ba nasi bane wanda yake muqaddas mai tsarki wanda za mu gama mu ce kamar abu ne na ka'ida haka ne abin da aka ambata ƙabila ne cayi hatta amur shakir cikin tafsirin shi na umda umda tafsir amur shakir akan wani magana yake cewa yan uwa wannan mas'ala ta iyan adam ƙabila habila yace a gaskiyar magana babu nasi daga ƙur'ani ko sunna tabbatata tsakakaka yace duk labarai ne wanda ba mu iya cewa mu yanke cewa sab gaskiya ne tabbas dan babu ƙur'ani ba sunna yace labari ne aka faɗi an wani amma haɗarin mu gama irin wannan labari da ƙur'anin bayan Allah ce watulu alayhi na babu na adam bil haq labari na gaskiya ne kaga anan gaskiyar magana gama irin wancan labarai da wannan abun za a gauna mutum ya ɗauka duka labarin in iya ji kamar Allah ne ya ba da labari kabila da habila ga yanda aka yi wajen arme ne kaza kaza sai mutum mai ji sai ɗauka haka ne san kusa sai su mu gane mu raba maganar malaman tafsiri na kawo irin wancan labarai Allah wa ala wani haka nan labaru da banu Isra'il idan bai saba ba saba sunna ba eh mun ji amma mu yi hujja maka hujja da shi ko har mu kama da nasu Qur'ani mai tsarki mu bada ma'ana guda gaskiya akwai matsala su wa'annan malamai magabata sun saba suke hujja a muna magana kai mai tafsiri ko mai wa'azi ka zo cikin tafsiri ko wa'azi duniya tana ji mutane tana ji sai kai wannan labarai jin mai jinka awam za su ɗauka labarin da suke badawa na ƙabilar habila kamar abu ne ya zo daga Allah subhanahu wata'ala don sun zo ko suna shuraren maganar Allah sai ka kawo ka gama ya za ya su ware ta Allah da ba ta Allah ba wannan wa abu ne gaskiyar iya buƙatar balle malin masu wasu yan uwa ya tsira wannan wurare mai kokarin ko da an kawo mu san dai ga nasun qur'ani abin da ya kawo kuma wancan labaran ga abin da muka cikin labarai Allah wa yanzu kenan kan haka zai mu kokarin kenan yanzu karanta ainihin nasu na Qur'ani Allah ya ce watul wa alayhim naba ibn adam bil haqq ka karanta musu labarin ɗiyan adam guda biyu wasu ɗiya ne na adam guda biyu labari na gaskiya yace in zaqarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da qurban mai wa qurban kayan annabi Isa alaihi salam da annabawa suka wuce idan mutum ya wani aiki iya so ya gani Allah amsa ko bai amsa ba zai zo ya gabatar da abin ya aike sadaka idan wuta ta zo daga sama idan Allah ya karbi ibada shi ko aikin shi za ta kona abin kina Allah ya karba idan Allah ya karba wuta in ta zama ta kona shi haka suke ada shine ibn kasir ke cewa didi mun ji labarai na asalin abin kabila ya kawo rago mai kyau tsakakakken kabila ya kawo hatsi hatsin ma tsaba shi ma mara kyau gurbatatta da ya kawo ya ka musu wancan ya ce shi dai zahirin ƙur'ani babu wani sababi na maganar mata ko iya kan asalin ƙurban haka ibn kafir zahirin ƙur'ani duk da wani labarin amma ce zahirin ƙur'ani kurin an gabatar ne da kowa ya zo ya yi ƙurban ne ga Allah Allah ya amshi na wannan bawan Allah mai tsoron Allah bai amshi na wannan mara tsoron Allah ba wannan shi ya kawo hasada kiyayya tsakanin wa'annan iyan adam guda biyu wanda nan haɗarin da yake ciki hasada game da ni'ima ta Allah da ma wani bawa wannan abin da suka yi mu mu zama to mana kashe kan mu irin shi ɗan uwa ne guda biyu Allah ya ma ɗaya ni'ima da tsoron Allah da amsa ƙurbana ke shi bai amsa ta ɗaya ba sai ɗaya ya bune shi ne ya nemi kashe da mu shi ya ce iz qarraba qurbanan lokacin suka gabatar da qurban fatuqbila min ahadihima aka amshi qurbanikin ɗayan su wala mitu qabala min al-akhar ba amshi na ɗayan ba hikimar Allah yanwa in ga nan Allah na so da wata fa'ida kabila ne habila ne kai ce a fatuqbila min kabila min habila ran tuqbala min kabila me wadare kun halai sai muka ɗiyan adam guda biyu aka amshi na ɗaya ba amshi na ɗayan ba kurin anan ana karantar da kai da wani darasi ne kurin almuhim gare ka abin da yake cikin wani kisa kurin ba sunansa ba amma sunan yake ciki kadara kabila na habila ne kai dai ga abin da kake fahimta a ciki na hasada da hadarin hasada da kuma yanda Allah subhanahu wataala ke karbal aikin bawa nagari Allah ce aka karbi ta dayan ba a karbi ta dayan ba shi malamin tafsiri malamin tafsiri ke cewa aka amshi qurbanikin habila ba amshi na kabila ba kamar suke ambatawa na sawata an gani yace qal sai ɗayan da ba amshi nashi ba aka amshi na ɗayan sai ce la qatulannak ni kuma tabbas sai na kashe ka kura hasada kura yace sai na kashe ka kura inda zaka gano masalan ta قربان كنت سيتاي قال إنما يتقبل الله من المتقين أي داما الأمر الله داما الله ينا كرب الأيك مهصورا الله ني كنا أيكين كهالون كني يا مدري الله إيا كرب الأيك مهصورا الله yace kuma magana da kake faɗi la in basatta ilayya da la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين نعم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين نعم yanzu wannan dan uwa wannan dan adam ɗaya guda biyu wanda aka nema a kashe mai tsoron Allah kenan wanda Allah subhanahu wataala ba labarin shi Allah ya karbi qurbanakin shi da ya mai baraza ya mai cewa ya zan kashe ka ya ce a'a me nawa Allah yana karban aiki masu tsoron Allah kuma magana ta barazana da kake mun ta kisa la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bi wasfi yadi liaqtulaka me yace in lamma tsalai da in har ka meka hannunka da takatun dan ka kashe ni malam ba su ne da leka da katul ni ba zan meka na ma'ana idan kai ka ɗarmi niyyar sa wani abu ka kashe ni ni dai ba zan meka hannun nawa ba dan kashe ka ma'ana ni ba na shiga cikin mugun aiki ba na tarayya cikin mugun aiki shi ne nan sarrafa ke cewa idan masu idan na ta zarafa sai na ga cewa idan idan musulmi guda biyu suka daga takobi guda biyu ko ya ce zan sai juna a nan da cewa alƙatar wasu finnar ko da mai kisan da wanda aka kashe jin a wuta suke kenan a nan shi wannan wa bai san shiga wancan layin ya ce a ni ba ruwana ko ka mai kwaninka ni ba zan mai kana ba in yi tarayya wajen kashe ka kenan shi wannan daman shaida ce bawan Allah na kwarai an nemi aiki za ce a shi bai ciki kenan bai cikin faɗin ma ba zai shewa abu ya ce ko da ka mai hannunka kan ka kashe ni ni ba na mai kanawa shi ne ibn kasir ƙarshen wannan bayani ya kawo ruwaya wadda cewa a cikin wannan al'umma wanda ya fara aiki da wannan aya Usman bin Affan Usman bin Affan iya cikin suka yi aiki da wannan aya karara idan kun san za mu ce yan shi'a ko makiyan sahabbai cikin tuhuma da suke wa sahabbai Usman iya cikin na gaba gaba Usman bin Affan rahimahullah radiyallahu anhu lokacin da aka yi wannan wasu 'yan tawaye cikin wanda suka lalace wanda a cikin wanda suka labin saba wanda ake iya cikin asalin kirkirar kungiya ta shiya iya cikin wa'inda suka kirkiri wa'innan wannan tawaye na kashe usman bin affan an zo sun taso daga masar tushen su kenan sun zo sun hada a madina lokacin da musulmi suna aikin hajji mahiyawa sun zo dubannin mutane suka- suka zagaye madina kuran yan tawaye kuran kasa suka tsare usman bin affan cewa dole ya yi mana ya yi dimisu ne ya yi dimisu ne daga ake shi a nan hikimar allah annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ran shi a ruwa da cikin cikin sunan turmuzi wata tabbata manzala ka ce ma usman allah zai sama wata riga wasu za su nema ka hudda takka hudda haka gamda ne usman ke baiwa baiwa baiwa bar wani abu wani a takaice ruwayar kamar da makaranta nasu idan yar fa'ida game da masu musamman matsayin wannan bawan allah wannan ruwaya wannan cikin cikin sunan turmuzi ne lokacin da aka zo suka zagaye usman bin affan wanda daya cikin waɗanda aka yi abin da su ya haɗa labarin usman lokacin da daga katanga suka hana shi ruwan sha suka hana shi suka hana ya zo ya salla a masallaci kurin sai ya tawaye ka sai da misali shi ne wannan sumama bin hazan alƙwashari ke cewa wannan sunan turmizi ne murwar ta inganta kan wasu wanda ta tabbata yace shahidtu dara hina ashrafa alayhi usman faqal i'tuni bi sahibaykum alladhini alabakum alayhi qal faji'a bihima faka'annahuma jamalan aw ka'annahuma himaran yace ina nan lokacin da aka zagaye gidan Usman bin Affan an hana shi wutarwa lokacin da ya leko daga katanga yake cewa in tawaye suka zagaye shi ya ce ku kirawo mun shugaban na guda biyu don akwai shugabanni guda biyu nasu ku kira mun shugaban na guda biyu waɗanda suka sa kuka mini bore ku kirawo su ina son magana da su su mama ke cewa ina nan haikas an zo da su ka ce wasu sa raƙumma ko jakai guda biyu kiran jibar suka aka zo da su fa asharafa alaihim usman usman ya lebo da katanga yake cewa an shudukun billahi wal islam ina gama ku da girman Allah ku san girman wannan addini na musulunci hal ta'lamun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadima al-madina wa laysa fiha ma'un yasta'jib ghayr bi'r mud bi'r ruma faqal man yashtari bi'r ruma fayaj'al dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil janna فاشتريتها من سلب مالي فأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب حتى أشرب من ماء البحر yace ina gama ku da girman Allah ba ku san ba da cewa ba ku da masaniya ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina walaysa biha ma yasta'zib gare bi ruma da ya zo Madina ko kun sani babu ruwa a Madina ruwan da za a sha mai daɗi babu rijiya mai daɗin ruwa banda wata rijiya mai suna bi'ir ruma yace manzo Allah yace ya shela man yashtari bi'ir ruma waye a cikin ku zai sai wannan rijiya mai suna bi'ir ruma fayaj'al dalahu dalahu ma'adila almuslimin ya sanya gugan shi tare da sauran musulmi ma'ana ya shi da kowa daya a sha ruwan tare waye zai haka Usman yace annabi ya kuma ce bi khairin lahu minha fil janna za a bashi abin da yayi alheri da bi'irin ruma a aljanna wai zai tsaya wannan rijiya a bashi abin da yayi da aljanna yace annabi wannan shela yace ni fashtaretuwa min sulbu mali ni na ce wannan wannan rijiya da kudi na yace fa antum al tamna'unani an ashar gashi yau kuna hana ni ina lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi yau kuna hana ni in sha wannan ruwa na wannan rijiya hatta kai ina in sha ruwan teku ma'ana ruwa mai gishiri babu ruwan sha abinda na sai da kudi na amma yau kun hana ni in sha yace wannan ina muku tambaya kun san da haka haka aka yi da kansu ɗan tawayan ƙalu Allahumma na'am su gaskiya Allah mun shaida haka ne su mun haka kai jiwa amma ba kasha ba yace an shudukum billahi wal islam ina gama ku da Allah da- ina gama ku da girman Allah dan wannan addini hal ta'lamun anna al musajjid daqa bi ahlihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yashtari buqata ali fulan fa yazidaha fil masajid bi khairin minha fil janna ina gama ku da girman Allah kun san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci na Madina wannan yayi kumci yayi kadan manzon Allah ya nema cewa zai sayi gidan suwa ne filin suwa ne taron suwa ne wa zai saya ya ƙara a ƙara girman masallaci a bashi abin da ya yi wannan abin a aljanna wa zai haka ya ce fashtaretuwa min sulbi mali ni na sayi wannan wuri da kuɗina amma fa antum yau mata mana'unani an usalli fiya raka'atain yau an waye gari kun hana ni in sallah raka'a biyu a ciki shin kun san da haka tsakani ga Allah ne na saya da kudi na suka ce Allahumma na'am eh haka ne Allah mun shaida haka akai amma han dare ba bari shi ba kai qal yace an shudukum billahi wal islam ina ga muku da girman Allah hal ta'lamun anni jahaztu al-jaysh al-usra min mali ina ga muku da girman Allah kuna sanar da cewa ni na shirya jaysh al-usra yaki da aka na tabuk lokacin kumci ga zayi ga karancin abu hannu annabi ya ce wa zai shirya jeshin usra ya dauki yaunin komi sakamakon a wajen Allah ya ce ni na shirya wannan yaƙi na ba da komi da komi wanda usman ya kawo ya aiki manzala da duke ya juya ya juya ya ce matal usman mamafa da ba da yau annabi ya ce usman daga yau ba abin da Usman zai yi mai matsala ba abin da Usman zai ba daga yau da abin da ya ma'ana ba abin da Allah zai mishi daga yau annabi yana magana kowa san cikin sabai ba abin da zai cutar da Usman da abin da ya daga yau shi Allah mai kama da laifi daga yau bai ƙara ta Usman da laifi da abin da Usman yayi an riga an kawo ta mishi da abin da ya an kare Allah annabi ne wani magana kuma kun shaida annabi zai magana a kaina da abin da aka yi an ƙare suka ce alama na mai mun shaida an yi sun sa wata alama zai sun sa an ya ce an shi dukkan billahi wal islam ina gama ku da girman Allah da musulunci hal ta'lamun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ala sabir makka kun san da wata magana shahararra kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen sabir wani dutse ne sananne a makka kun san annabi iyakan dutsen sabir wa ma'awu abubakar wa umar wa ana a kan wannan dutsen da abubakar da umar da ni su man kenan muna kan wannan dutse sai fataharrakar jabal sai dutse ya motsa dutse ya motsa kamar yanzu da kasa ya motsa sai ya ce hatta ta saƙaƙar hijaratu bil hadid har duwa dutse ma gangara ƙasa dutsen kamar yanzu da kasa motsin da ya yi sai duwa zuwa yanzu kwanci su fara motsawa su gangara kasa su gangara kasa dutsen motsin da ke na kwarai ya motsa mai kari kan farakata hudu da annabi ya bugi wani dutsen da kawai annabi ya halbi wani dutsen da kawai ya bugi shi da kawa ya ce uskun sabir ka nutsu sabir ka nutsu ana tsayen da kake eh ka nutsu sabir ya ce fa inna ma alaika nabiyun wasiddiq wa shahida mutum na kan dutse mutum ne mutum hudu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman Allahu akbar annabi Allah ya bashi labarin gaibu annabi ya ce ya sabira ka nutsu wa'inda suke kanka da annabin Allah da da da siddiq wa siddiq abubakar mutuwa haka da shahidai guda biyu umar da usman kashe su zai shahada suka yi ya ce ka nutsu dutse kana ɗauke da annabi da siddiq da shahidai guda biyu kun san da an yi haka kuma mu ne a sama wani dutse a lokacin nan annabi allah mai cikawa abubakar allah mai cikawa umar allah mai cikawa sauran shi kenan me a nan abin da suke fama yi ba wata matsala ya san da shi mutuwa mutuwa ce ya ce kalu Allahu na'am suka ce eh Allah ya shaida haka ne haka akai Usman yace Allahu akbar yace shahidu shahidu li rabbil ka'aba ce Allahu akbar su da kansu sun min shaida dan girman ubangijin ka'aba anni shahid kuma ni ma na shaida da haka kirman mu zai dai a nan ne Abu Hurairah yace yace yace ya halatta Rasulullah Abu Hurairah yace yanzu mun na gama wasu jama'a ta sahabbai za mu zo mu kawo mu yi kundin bala a yi bala'i lokacin kai hari yayi ya khalifa yace Abu Hurairah kana son layin jinina da sauran jinin musulmi gaba ɗaya ka ɗoka yace me aka yi yace kana sai ya kawo shi masalar duk wanda ya kashe rai guda na musulmi kuma ya kashe duniya gaba ɗaya ne yace a ban baka uzuri ba Usman ya kiya a yaki ya kiya a tankare su da yaki kun ga abin da Allah yi sai suka yi Usman anan me kauya ga kare jinin mutane ya me kauya shi a kashe shi can ƙarshe haka aka yi abin da ya kai gaya jirawa suka yi suka jira yana karatun alkur'ani ba ci ba sha suka kama suka yanka shi da wuka da wuka suka yanka shi hikimar Allah abin da ya tabbata ruwa cikin sulafiya na albaniya ka ruwa ya ta tabbata jinin shi iya fatsuwa a ƙur'anin da yake karantawa sai jinin ya zuba a saman fasayyaka fika humullah wasu yin wannan hikimar Allah jinin shi kan yanzu ba aya tana cewa Allah zai saka maka Allah ya isar maka wallahi haka hikimar Allah jinin Usman a yanzu wannan shi ne kace ibnu sita kenan Usman ya aiki da wannan aya da yanda ɗaya daga cikin ɗiyan adam guda biyu ya ce ni dai la'in ba ta ilayya da ta kasu da ni in har ka meka hannunka don ka kashe ni mana bai wasu tsaye dai leka ya kasu da ka ni ba zan meka hannuna ba don in kashe ka ya ce inni a hafun lahar alami ni ina tsoron allah ubangijin halittu ina tsoron kenan ɗaukar laifin kisa wannan ɗaya cikin tsaye da wurabin tsoron allah haka ya hudu kuma bayan ya gaya mai haka inni a hafun lahar alamin yace inni uridu an tabuwa bi ithmi wa ithmak fatakuna min ashabin nar ni abinda nake ni ina ni ne abinda yasa kenan bana tinkararka bana nuhakka da abinda kake ni na ina ni ne ka koma zuwa ga Allah da zinihina da naka nan ma'ana bi ismi wa ismik zinihi na kisa na kuma da zinihin daman da kake doke da shi na ibn kasir yake cewa ƙalƙashin wannan aya wasu na ɗoka suna kawo ta ruwaya mara asali ya ce ruwaya mara asali amma na ce manza da hudu cewa ma taraka alƙatilu ala maqtulu min zambi wai idan ka kashe mutum wanda ya kisa bai bar wa ba wanda ya kashe laifi ko ɗaya ma'ana idan ka kashe mutum dillayin da ya a duniya ka ɗauka haka wannan ruwaya haka wasu ke waɗi har ma a cikin tafsirin shi ne bisa tafsir cewa wannan waham ne wannan ruwaya da ta kawo magana ba ta da asali haka ibn kasir ya ambata hatta albani ya kawo wannan ruwaya cikin tafsirin da'ifa na rishin ingancin wannan magana kenan kan ma ka dogara ko masu tayi tunda an kashe shi shi kenan dillayin da ya a duniya ma an ɗauka a laihin shi wancan a kan shi dama-dama in shahada ce ake cewa amma gawara amma don wani ya kashe ka gobe kiyama za a ma sakamako a saka ma hukumcin kisa da ya maka idan can da ka ɗauko ta da zayi ka yi faso ka cika abin ka wannan ba a cewa wannan kisa ya ɗauke ma wancan abin da ka ɗauko makanka wancan naka daban shi ma nashi daban wani bai ɗauke ma wani wani bai ɗauke ma wani laihin wani wani ta zuwa ta wutar ukura Allah bai ɗora ma wani laihin wani laihin ka dan a kanka nan abin da yake ni in ni uri an tabuwa bai jimin maka ina ni in ka koma da laihin kisa na in ka kashe ni kuma da laihin ka da damar da yake kanka kenan yau ni kan yau ne ya ce fatakuna min ashabin nar za ka zamanto daga cikin 'yan wuta wa zalika jaza'u zalimi wannan kuma haka shine sakamakon dukkan azalimi sakamako da gidan wuta in wa'anan kenan a takaice nan za mu gano masa'alar ɗan uwa da ɗan uwa ne ɗan uwa ɗaya fajiri mai neman zub da jini ɗaya mai tsoron Allah shi sa can asali ma da suka yi ƙurbanikin shi yasa daman Allah ya karɓi na wancan ɗan uwa dama gidan wannan dama asali wannan mutum ba mutumin kirki ba ne shi yasa ga halin shi can ya kisa kai can ya hasada kuma ga abin da ya kai na magana zai kisa wannan abin da duk wannan wazi dan waye mishi na hadarin kisa na idan ka kashe ni za ka koma da ziniyi na da kashe ni da sauran laihinka ka zama mutu daga cikin yan wuta Allah ta fatawa ta lahu nafsu qatala rai wannan bawan Allah ran shi ya kawata mishi zub da jini kurin ya kauran shi ya kawata mai kashe dan wani kurin ya niyya sai yayi kenan duk wannan bayanai bi doka faqatalahu sai ya kashe wannan dan uwa yanzu kenan an kare duk wannan bayanai da aka yi sai ya kiya sai da ya kashe dan uwan shi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin ya kashe dan uwa yanzu kuma abin da aka yi hudu mai gashi ya waye gari cikin taɓaɓɓu ruwa ya ta tafi da annabi sallallahu alaihi iya bayanin cewa tun daga wannan duk ɗan adam a duniya din kisa da aka yi a duniya sai wannan ɗan adam na farko wanda ya ware kisa sai ya samu kamashu na duk kisa da aka yi a duniya ɗan wata asara ta yi wannan duk kisa da aka yi a duniya a yaƙi ne a duk kisa da zalunci da aka yi sai Allah ya sa a cikin mizanin wannan ɗan adam na harko wanda ya sunanta kisa a saman ƙasa idan harko ba san kisa ba magana kisa shi fara kuma a nan Allah ya ce bayan ya ce mana fa'asa baham na khasirin ya waye gari cikin masu fasara yanzu kenan an gada ta ma abin ya kashe ɗan uwa kuma ya rasa yadda zai da shi don harfa abu ne ba san ba ya za abin da mutum ya za da shi ya yi kisa ya tsari ya Allah yi fa ba asallahu guraban ya ba hasu fil arab liyariyahu kaifa yuwari ta wata akhi yanzu a nan ya karanta da mu cewa bai san ba ma ya za a yi bin shi sai Allah ya aiko da wasu ya aiko da hankaka guda biyu فبعث لها غرابا يبحث في العرب nan gidan hankara guda biyu ne aka yi wada ɗaya kashe ɗaya sai hankara ya rufe tuna ya tona ya tona iya kallo shi a tsayin zaman da yabin ne ga shi nan allah ne nawa kuma sai a mala'iku ne guda biyu aka aiko wane ne shi ne cewa malamin cewa kana bakan ka wahala shi allah ce fa ba'asa la gurabar ya aiko da hankaka sai ka ce mala'iku guda biyu shi Allah bai zuna fa hankaka hankaka ba wai ba Allah ne to hankaka ba wa Allah ne yana iya yake Allah ya kace ce kaza dai bara mana ba ba mu magana ta kan malaika ne a ai malaiku ne guda biyu suka zo a matsayin hankaka ta tambaye ka to waye yace malaiku ne shi Allah ta guraba hankaka Allah ce to yau muka ji zo ta ziba kaso hala kan nemo na ba'ane ta inda hada wata bukata ba dan Allah ta Allah ya kuma mai ko rabi ba ta Allah malakai ne me matsalar Allah ta malaku da bi kurin Allah ta ya aiko da hankaka kurin Allah hankaka ya aiko ya gwada mishi ya ba su da hankaka iya tuna a cikin ƙasa liyariyahu ta kuma Allah ya ce ga dalilin Allah ya aiko da wani hankakan liyariyahu ta sa yuwari ta wata idan a gwada mai yaya zai binne gawar dan uwan shi shi ne hikimar Allah sai ya aiko da hankaka ya zo a gaban shi ya tuna ya ja ɗaya binne shi hikimar kenan kuma Allah ce lokacin da aka gwada mai haka ƙala ya wailati a ajiyarsa ana kuma misali da kurab kai cona ma na kamata Allah ware na kai cona a matsayina na mutum na kasa abinda wannan hankaka ya ce ya ce kai cona da na kasa a duk ana kuma mutane da gurab kai ce wana da na kasa abinda wannan hankaka ke yi hankaka mai yin wayo hankaka yin dubara ya san yadda za a yi ya tuna ya binne ni na karfin yawa kenan daga nan ya ga yadda ake binne mutum a cikin ƙasa a nan uwa bayan ɓoyo hikima ta binne mutum cikin ƙasa ashe hanya ce da ɗan adam zai bi wajen binne mutum ga sutura kuma Allah haka ya tsara ƙasa a binne a cikin kuma ta cinye kanta ta sade da ilwata tunda da mun da ƙasa ka wuto ƙasar za ka koma hanya ce wadda an ba yan ba da haka ba ai duniya da ta cika da wari amma abin kaman ba a yi abin ne abin ne abin ne kullum ana yi sai ka je wajen mai gida kabari ya ce maka wannan layi na uku ne na yau wai jimai layi na uku ya binne ya zama kasa ya komo ya binne ya zama kasa ya komo na uku iya koko wasa ne muku ko zai gana hudun da yawa ko sun gana uku masu tuna kabari ya tuna kabari ya binne mutum an yan shekaru an zo wurin babu komi hema an tsara da duka a littan hama ana zuwa da kyal a tona baka cewa an taɓa rami a wurin ƙasa ta sade da irin wata mutum da rigima Allah baka a mutu ka je ka kabari da abin baka mamaki ka ce kaman wurin ne wurin ne kuka kawo wani ku binne amma ya zama to kaman ba ta binnewa ba sai kun zo kun yi rami da duka da komi kasa ta zama dan wanda mutun ne dan wanka dan an sai a samu daurin gudun kashi a ce kashin ku dan gyara an ka tana wannan kashin aka hudo shine ake sawa mai ake gyarawa ake cin haram da halal dan a gyara dan ya rayu gashi a can da kashin da wasu ne arabiya kallon haram ya ci wajen zuba kasu ya burbun sai da kashin kashin ma zama kasa Allah shi da mu yace kenan wannan bawan Allah yayi nadama ta cewa ya wailata ya wailati ya wailata a aja na bin sanu gurab ya ya wailata mana kai tona Allah wajen shi a ajasta an akuna mithla hadal gurab da na kasa yin abinda wannan hankaka yayi fa uwari sau'ata akhi nima in binne ga wadan uwana nake nana wa kanshi Allah wade yace fa asbaha minan nadimin wannan bawon Allah ya waye gari cikin masu nadama nan Abdullah ibn Abbas cikin tafsiri malamin kawo yake cewa nan ba nadama bace ba yayi ta tuba irin ta nadama wajen Allah zai dai nan nadama ta ya kasa abinda hankaka ma yayi iya ba kanshi Allah wade ne kuwa dan wannan a takashin nan bakin nan zamu tsaya illa dai kurin mu ɗauki darasi na haɗarin hasada ita ta kai wannan bawan Allah ya wannan aiki kuma cewa Allah kai dai yi ƙoƙari yin aiki na gari kaka damu da kowa duk abin da za a yi kakka ba umarnin Allah ka tsaya kan doka ta Allah jiyan da za a yi tsaya a kan hanyar Allah Allah yana tare da tsoron shi Allah yana karɓar aikin bawa na ƙwarai kaga wannan dan uwa iya ga shirin mai tsari mai iyawa ga shi ne abin da ya aikata ga abin da ya biyo baya Allah Allah ya dora ya tashi cikin masu hasara kuma za a doki duk laifin wani mai kisa a saman kasa a dora a kan shi sakamakon hasada da kin bin umarnin Allah Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا نسألك الهدى والتقى على فاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته